الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kanan wata 28 ga watan rajab shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da ɗaya ga watan uku shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wa shaitan wallafar babban malami sheikh wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a manta ba a jiya mun tsaya ne a ƙarshen tambihi da malin yamana inda ya ambata mana cewa dukkanin kisoshin da muka kawo game da haɗuwar shaidan da wasu daga cikin annabawan Allah wanda galibi wasu daga cikin malaman tarihi da malaman tafsiri suke kawo su malaiti suna cikin isra'iliyat labaran banu isra'ila da suke bayarwa wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasa su kashi uku kamar yadda muka ji ko kuma shari'a ta kasa su kashi uku akwai wanda bai halatta a bada labarinsu ba kwata-kwata ko kuma za ka bada labarinsu ne da sigar ka karyata su ka lalata labaran su ne duk labarin da ya ci karo da abin da alkur'ani ya zo da shi ko abin da sunna ta zo da shi akwai labarin kuma da zaka ba da shi ne domin ka kara tabbatar da shi ka kara masa karfi shi ne irin labarin da ya zo a cikin littattafan banu isra'ila amma kuma alkur'ani ya zo da shi kuma sunna ta tabbatar da shi sai kuma labari na uku shi ne wanda ba a ce karya ba ne kuma ba a ce gaskiya ba ne to shi shi irin wannan shi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisin muslim ya ce la tusaddiquhum wala tukazzibuhum kada ku gaskata su kada kuma ku ƙaryata su to yanzu zamu ci gaba daga inda mala yace ta'arrudu shaytan lin nabi sallallahu alaihi wa sallam bujurwa shaydan ga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kamar yadda na faɗa je wannan labarin da zamu bayar ko kuma kissoshin da zamu kawo dukkanin su waɗannan ba isra'iliya ta bane hadisai ne ingatattu da suka tabbata saboda haka wannan abu ne da yake na tabbas a zahiri ya riga ya faru rawa muslimun fi sahihihi imam muslim ya rawaito hadisi daga ingantaccen littafinsa an abid darda radiyallahu anhu daga sahabi abu darda Allah kara masa yarda kala yace kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsaya yana sallah fa sami'nahu yaqulu sai muka ji shi yana cewa a cikin sallan tasa a'udhu billahi minka ina neman tsari daga gare ka sun makala sannan muka ji annabi ya ƙara cewa al'anuka bi la'anatillah ina la'antarka da la'antar Allah salafan sai da ya faɗa hakan har sau uku wa basata yadahu ka annahu yatanawalu shay'an sannan sai maga annabi ya shimfaɗa hannunsa kamar yana ƙoƙarin karɓar wani abu ko riƙe wani abu ko damƙe wani abu falamma faraga min salati qulna lokacin da annabi ya kammala sallarsa sai muka ce da shi ya rasulullah ya manzon Allah qad sami'na ka taqulu fi salati shay'an lam nasma'aka taquluhu qabla dhalik man ji ka kana faɗar wasu abubuwa a cikin sallah irin abin da bamu taɓa ji ka faɗe shi a cikin ɗaya daga cikin sallolinka ba wa ra'aynaka basatta yadaka kuma mun ganka kashin fada hannayenka kala sai annabi yace abin da ya faru na aikata waɗannan abubuwan na fada abin da na fada na kuma yi abin da ne da hannuna shine inna aduwallahi iblisa haƙiƙa maƙiyin Allah ne iblisa shedan babban shedanin kenan ja'a bi shihabin min nari yazo da wani harshe ko da wani baki da bakin wuta a hannunsa liyaj'alahu fi wajhi dan ya sanya wannan bakin wutan a fuskata ma'ana shedan ne je dauko bakin wuta dan ya kona fuskar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fa qultu shine sai kuka ji na ce a'udhu billahi minka ina neman tsarin Allah daga gare ka salafa marratin hassau uku sun maƙultu sannan na ƙara cewa alla'anuka bi la'anatillah alla'anuka bi la'anatillahi tamma na la'antarka da la'antar Allah maɗaukakin sarki cikakkiya falam yasta akhir duk da haka shaidan bai matsa ba annabi ya nemi tsari da shi ya kuma tsine masa albarka amma shaidan sai ya ki matsawa ya ki tafiya thumma aradtu akhdahu sai annabi ya ce sai nayi niyyar na damke shi tunda na ce masa a'udhu billahi yake tafiya sai na niyyar kuma in kama shi na rike shi wallahi annabi ya rantsuwa ya ce na rantse da Allah laula da'watu akhina sulaimana da ba dan addu'ar dan uwanmu annabi sulaiman alaihi salamu ba la asbaha muwaffaqan yal'abu bihi wildanu ahli al-madina da wannan shaidanin da ya kawo min wannan harin ya waye gari a ɗaɗɗaure a ƙuƙume dukkanin yaran madina su waye gari su wasa da shi kowa su ya gan shi in ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce da ba dan ya tuno waccan addu'a ta annabi suleiman alaihi salamu ba wacce za mu zo mu ji ta a ruwayar gaba ya ce da su ya kama shaidanin nan ya ɗaure shi yadda ya tabbata a cikin wani hadisi a cikin ɗaya daga cikin sariyatul masjid ma'ana kamar fila da masallaci annabi sai ya ɗaure shi a ɗaya daga cikin ginshiƙin masallaci kuma kowa ya gan shi da safe yara su zo su rinka wasa da shi suna tsokana sa kamar yadda ka san idan aka daure dan biri haka yara su zo su tsokane shi wancan ya tsogale shi haka annabi ya ce to da haka zan wancan aljani to amma ya tuno addu'ar dan uwansa annabi Sulaiman alaihi salam wa fi sahihaini yadda yazo a cikin Bukhari da Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu daga sahabi Abu Hurairah Allah kara masa yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala ya ce hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce inna shaitana hakika shaidan arabali ya bujuro min fashadda alayya ya tsananta a gare ni lallai sai ya cutar da ni li yaqta salata alayya dan ya yanke min sallar da nake yi fa amkanani Allahu minhu fa za'attuhu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai Allah ya dora ni akan sa sai Allah ya bani tamkini akan sa faza'attuhu sai na kama shi na makure shi na shaƙe shi walaƙad hamamtu annabi ya ce na yi niyyar an ufiqahu da na ɗaure shi ila sariyatin zuwa ɗaya daga cikin darakan masallaci hatta tusbihu fatanzuru ilayhi har ku wayi gari dukkaninku kowa ya ganshi da idansa fa zakartu qawla sulaiman alaihi salam sai kuma na tuno faɗin annabi sulaiman alaihi salam rabbighfirli وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب النبي سليمان عليه السلام يأي الدعاء يسي يا أبنجدي كغافر تام وهب لي ملكا سنن كبان بيوا دكوتا تون إرم ملكي نمسمى لا ينبغي لأحد من بعدي وند بي كما توني لا يسامي إرن سبا يعني وأنا فاتان فهمت توني إتسي الدعاء النبي سليمان عليه السلام يأي faraddahu Allah khasi'an sai Allah madaukakin sarki ya mai yadda wannan shedanin aljani khasi'an yana kaskantacce annabi Sulaiman alaihi salam shine annabin da Allah madaukakin sarki ya bawa mulkin aljanu da mutane da tsuntsaye da iska da sauran da sauran halittu duk Allah madaukakin sarki ya tattara masa haka wa hushira li Sulaiman junuduhu min al-jinni wal insi wat tayri fahim yuza'una duk suna ƙarƙashin mulkinsa yadda ka san shugaba yana umartar wanda suke ƙarƙashinsa su gudanar masa da duk aikin da yake so to haka annabi suleiman zai kirawo ifritin aljani ya ce ka je ka yi min aiki iri kaza ba ma nan ba annabi suleiman har kama aljanu yake idan sun yi laifi ya sa ɗaure su a kai su birsa yadda ka san muna da birsin ɗin kurmawa da goron dutse to su ma akwai birsin ɗin aljanu a lokacin annabi suleiman da aljanin da ya yi laifi sai a kama shi a je can a daddaure shi akwai aljanu da yawa a daddaura a lokacin to kun ga wannan aljanu a wannan birsin din kula da ita sai aljanu yan uwansu yawa Allah maɗaukin sarki ya ce ya amaluna lahu ma ya sha'u min mahariba wa tamafila wa jifanin kal jawabi wa qudurur rasiyat i'malu ala dawud shukra wa qalilun min ibadi shakur Allah ya ce aljinu sune wa annabi Sulaiman alaihi salam duk irin aikin da yake yake so ma ya sha'u min mahariba daga irin guraren ibada yanzu irin masallaci in za a gina a lokacin annabi Sulaiman ba mutane suke gina ba aljanu ne kaga aikin daban kenan eh nan da nan za a yi shi a gama eh shi ne min mahariba wa tamafila da irin butun butumi da ake yi a lokacin annabi sallallahu alaihi butun butumi ba haramun bane to aljanu suna gina masa butun butumi wa tamafila wa jifanin kal jawabi wa quduri rasiya da kuma tukane irin kafaffun tukanen nan manya manya manya manya na dafa abinci a lokacin annabi sulaiman an ce irin waɗannan tukane ne wanda idan ma mutum idan za a shiga cikin idan za a leƙa cikin sai an sa tsani saboda girmansu saboda ba sana'antawar mutane ba ne aljanu suke kera irin waɗannan tukana sannan annabi suleiman akwai irin aljanun kuma da yake sa wata shiga cikin ruwa su yi nutso su kwanaki a cikin ruwa suna nemo masa abubuwan da yake arzikin cikin ruwa wa mina shayatsi ne mai ya na lahu wa mina shayatsi ne mai ya na lahu wa ya amalu na amalan duna zalik wa shayatsi na kulla banna'in wa gawas daga cikin shaɗanu akwai wanda kawai su aikin sa annabi sulaiman zai ce ku yi nutso a cikin ruwa duk abin da yake na arzikin cikin ruwa da mai duk su ɗauko su duk su fito da waɗannan abubuwan na arziki a kawo annabi sulaiman shi sa annabi sulaiman ya shimfiɗa mulki ya shimfiɗa mulki ƙwarai da gaske sannan Allah madaukakin sarki ya bashi iska kuma ya bashi iska wali sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna wata ayi kuma Allah ya ce wali sulaiman riha guduwa shaharun wa rawahu hashar Allah ya ba annabi Suleiman iska ta yadda tafiyar tafiyar yini guda misali daga safe zuwa azahar tafiyar wata guda take yi da shi sannan daga azahar zuwa yamma tafiyar wata guda take da shi idan za a yi tafiya kamar dukkanin mu cikin masallacin nan idan aka samu mashimfiɗi guda ɗaya aka shimfiɗa kowa ya hau ya harɗe ya zauna sai annabi Suleiman ya ce iska ta ɗauke mu shikenan sai a ɗauke mu kawai sai mu tafi shikenan tafiyar da za a yi a wata guda cikin awa goma sha biyu ko ka ce cikin awa goma ko ƙasa da haka iska ya taka mai inda muke bukata kaga duk wani technology da wani cigaban zamani lokacin annabi suleiman an samu abin da ya fi shi zan yanayi yadda muke ji da technology da cigaba da sauransu shedanin aljanu suna ji da irin wannan technology din su saboda haka annabi suleiman alaihi salam Allah ya ba shi mulki sosai Allah ya ba shi mulki shimfiɗaɗɗe shi sa Allah madaukakin sarki ya ce masa haza a tsa'una famnun au amsik bi ghairi hisab wannan kyautar mu ce da muka baka ya Suleiman ka bawa wanda kaga dama ka hana wanda kaga dama ba tare da ba tare da lissafi ba Allah ya bawa Annabi Suleiman wannan shimfidaddan mulki to shi sa a lokacin da Annabi Suleiman ya zo mutuwa shine addu'a ya ce rabbi gfirli ya ubangiji ka gafarta min wa habli mulkan ka kai min kyauta da wani irin mulki layan bagili ahadin min ba'adi wanda bai dace da wani na ya same shi ba to annabi alayhi salam ya so ya kama wannan shedanin aljanin ya daure shi sai ya tuno da waccan addu'a ta annabi Suleiman saboda idan ya kama shedanin aljani ya daure shi ai kaga kamar mulkin da aka ba annabi Suleiman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu irinsa tare da cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya bashi zabi ya zamto sarki annabi ko kuma annabi bawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zaɓe ya zamto annabi bawa ba sarki annabi ba saboda kaskantar da kansa irin na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma tare da cewa tare da haka mun san duk annabawan Allah da manzannin Allah babu wanda ya kama kafar manzan mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to shi sa idan da ya so zai iya kama aljanna nan ya daure shi amma me yasa bai ba yayi wa annabi Suleiman kara ne ya masa kara ne saboda wancan addu'a ta sa ta abin nan to shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi rabu da wancan shedanin aljanin ya tafi sannan wannan hadisi muna fahimtar cewa har yanzu idan ka nemi tsari daga aljani ko daga shedani to sai mai ba da tsarin ya ga dama zai tsare ka ina fata an fahimta shi addu'o'in da za ka yi ko lafazin da za ka yi amfani da shi wajen neman tsarin wasila ce abu ne da ka faɗa domin Allah maɗaukakin sarki ya umarce ka ka faɗa za ka kama ƙafa da wannan abin ne ko kuma zai zamto wasila wajen tsare ka daga wannan abin to idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya tsare ka idan bai ga dama ba kuma sai ya bari saboda wata hikima tasa sai abin ya tasiri a kanka kun ga abin da hadisin ya faɗa annabi ya ce ya ce a'udhu billahi minka amma shi dan ya ki tafiya a'udhu billahi minka har sau uku Allah anuka bi la'anatillah shi dan ya ki tafiya sai da annabi ya kama ya sa hannu ya makure shi Allah madaukakin sarki ya nuna masa shi ya nuna wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shedani wannan hadisi hadisi ne da bukhari da muslim suka fitar da shi a cikin ingantaccen littattafansu babu salati babu a kitabu salati babu ma ya juzu min al'amali fi salati imam al-bukhari ya fitar da shi da wannan rakamin ko da wannan babu imam muslim shi kuma ya fitar da shi a cikin hadisi mai lamba 541 kitabul masajid babu jawazi la'ani shaitan babin da ke bayani game da halaccin la'antar shaitani qala an-nadr bin shumail an-nadr bin shumail yace fada'atuhu fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace fada'atuhu ay khanaqtuhu ma'ana nan ma kure shi ko na shaki shi kenan malai ce an abi tayyah قال قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي وكان كبيرا أبي تياح يتي نتيد عبد الرحمن بن خنبش التميمي ألوك تند نكي مسوى أنه مغانا كان كبيرا يا كسن يا جرما شكرو تمسا أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم نتم بيش نتشن كاغمو كاهد النبي إرادة أمنتي سأرى ثبت أغريشي قال نعم يتي إيه قلت سنتي مسا كيف سنأ ليلة kadatuhu jinni wa shayatin mai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aikata lokacin da aljanu da shaidanu suka kawo masa hari ko farmaki kala sai ce inna shayatina yadda al'amarin ya kasance shine hakika shaidanu tahaddarat tilka laila sun gangaro a wannan dare ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a bisa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi min al-audiyati wa shi'ab daga dukkanin wani wadi da kuma shi'ab da wadi da shi'ab dukkanin su hanya ce da ke tsakanin dutse da dutse sai dai shi'ab tafi wadi tsayi ko kuma tafi wadi fadi to sun gangaro daga kan duwatsu da tuddai wa fihim shaytanun bi yadihi sha'alatun min nar daga cikin shaydanun nan an tsallake ne ina aka tsallake ni na dai babu وروى النسائي بإسناده بإسناد إلى شرع البخاري أن عائشة أنه كان يصلي to duk dai ƙarin ƙarin ruwayar hadisin ne ruwaya ce ta imamun nasa'i wanda ya rawaito ta akan sharaɗin bukhari daga nana isha Allah ƙara mata yarda ta ce hakika annabi tsira da aminci ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana sallah fa atahu shaytanu sai shaytani ya zo masa fa akhadahu fa sara'ahu sai annabi ya kama wannan shaytanin ya kare shi فخنقه يشاكشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سار تبت أغريشي حتى وجدت برد لسانه على يدي هسيد نجي سنين هرشنسا أهنونا ساكمكون شاكي ودني مسا وفي رواية أخرى فخنقته خنقا شديدا حتى قال أوجعتني أوجعتني فتركته annabi ya ce na shaƙe wannan shaɗanin aljanin shaƙewa mai tsanani har sai da shaɗanin ya rinka cewa auja'ata ne ka ji min ciwo ka ji min ciwo annabi ya ce sannan na rabu da shi wannan wasu rawayo ne suka zo malam ina gani ya kawo da kai game da su ne saboda a cikin abubuwan da muka faɗa a baya cewa akwai rawayoyin da malam ya ɗan yi gyaran raki a kansu Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ya tambaye shi cewa yawa ya ce annabi tsira da aminci a gare shi ya kasance shidanu sun gangaro zuwa gare shi daga wadi da kuma ashi'ab wa fihim shaytanun a cikin waɗannan shidanu a cikin wannan aljanu akwai wani shaydani biyadihi sha'alatun min narin akwai wani bakin wuta a hannunsa yuridu an yahriqa wajha rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yana nufin ya kona fuskar annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi da wannan wuta da ke hannunsa fahabata ilaihi jabara'ilu faqala sai mala'ika jibrili ya sako zuwa ga annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya ce ya muhammadu ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam qul kace ƙala ma a ƙulu sai annabi ya ce me zan faɗa ƙala sai mala'ika jibril ya ce ƙul ka ce a uzu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaqa wa zara'a wa bara'a wa min sharri ma yanzilu min as-sama'i wa min sharri ma ya'ruju fiha ومن شر فتن, فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن sai mala'ika jibril ya koya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan addu'a cewa a bi kalimatin lahi tamma ina neman tsarin Allah maɗaukakin sarki da kalmominsa cikakku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai yana neman tsarin Allah maɗaukakin sarki da kalmomin Allah aka ce kalimatin la malamai suka ce ana nufin kalimatuhu alkauniya kalmomin Allah guda biyu ne akwai kalimatullahi shar'iyya akwai kalimatullahi alkauniya kalimatullahi shar'iyya sune abinda Allah madaukakin sarki yake so mu yi ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku sada zumunci kada ku yi kaza maganganun da Allah madaukakin sarki ya faɗa na umarni da hali sune kalimatuhu ash-shar'iyya kalimatuhu alkauniya kuma sune abinda Allah madaukakin sarki yake zartawa da shi innama إنما قوله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون wannan kalmomin nasa na zartawa wanda sun shafi tun daga abin da zai faru tun daga farkon duniya zuwa ƙarshe su ne kalmatuhu alkauniya attama wanda suke cikakku babu tawaya a cikinsu min sharri ma khalaqa daga sharrin duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta da khalaqa da zara'a da bara'a dukkanin abin da suke nufi shine samarwa halitta in aka ce khalaqa halitta zara'a halitta qul huwa allazi zara'akum fil ardi ko qul huwa allazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharuna shine zara'akum Allah madaukakin sarki shine wanda ya samar da ku ya halice ku asalin ku daga me daga ƙasa sannan kuma ƙarshe daga me za a mai da ku daga ƙasar shine wa ilayhi tuhsharuna zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kuma za a tashe ku hakanan bara'a shine ƙaga Allah maɗaukakin sarki shi daga nan aka samu sunan Allah maɗaukakin sarki albari'u in aka ce albari'u shine wanda yake samar da abu ba tare da ya ga wani abu irinsa a baya koya ba ba tare da kwafa ba wanda ya originating ɗin abin asalinsa shi ne fara samar da shi asali babu wanda ya gani a wajen ya kwafa za ta iya a ce ka yi kofa ko ka yi taga ko ka yi benci amma kafin kai wani ya riga ka yi a wajensa ka gani an fahimta to Allah maɗaukakin sarki shi ne originator ɗin komai da kuma shi ya fara samar da shi ba tare da ya ga wani misali a baya ya kwafa ba shi ne abin nan albari to Allah maɗaukakin sarki shi ne alkhaliqu min sharri ma khalaqa daga sharrin abinda Allah madaukakin sarki ya halitta wa zara'a ya samar wa bara'a ya kuma kirkire shi ma'ana kana neman tsarin Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana neman tsarin Allah madaukakin sarki daga dukkanin abin da yake akwai sharri a jikinsa kenan duk wani abin da yake a ciki akwai sharri a jikinsa daga mutane da aljanu da tsirrai da dabbobi da duk abin da yake mai motsi Allah madaukakin sarki yana neman tsari da shi wa min sharri ma yanzilu minas sama'i annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana neman tsari daga dukkanin abin da ke sauka daga sama wa min sharri ma ya aruju fiha da kuma sharrin duk abin da yake hawa sama da abin da yake sakkowa da abin da yake hawa duk annabi yana neman tsari daga gare shi wa min sharri fitanil layli wan nahar da kuma sharrin fitintunu na dare da kuma sharrin fitintunun da suke cikin yini wa min sharri kulli tariqin daga sharrin duk wani mai kwankwasawa illa tariqan ya turqu bi khairin ya rahman sai dai mai kwankwasawa da ke kwankwasowa da alkhairi ya ubangijin rahama to wannan ita ce addu'ar da mala'ika jibril ya koya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa wannan addu'a ce mai kyau malamai suka ce tana ɗaya daga cikin addu'o'in da suke bawa mutum tsari insha Allahu ta'ala daga dukkanin wani abin da ya taso masa na sharri duk wani abin da kake jin tsoro na sharri da fitintunu da shaidanu da sihiri da aljanu wannan addu'a addu'a ce da take babbar garkuwa makami ce da ya kamata kowane ɗaya daga cikin ya haddace ta akwai wa yara su rinka yi saboda tsari ce kwarai da gaske a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa wa zara'a wa bara'a wa min sharri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'rudu fiha wa min sharri fitanil layli wan nahar wa min sharri kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman shikenan insha Allah ta'ala idan ka zauna a cikin minti biyar zaka iya haddace ta qala yace fatafi'at naruhum wa hazamahum Allah tabaraka wa ta'ala annabi yana karanta wannan addu'ar duk wutar da wannan aljanin ya zo da ita da wanda suke bayansa gaba ɗaya sai wutar ta mutu sannan sai Allah maɗaukakin sarki kuma ya turmuzi hancinsu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fatattake su qala al-hafiz babban malami ibn hajar al-asqalani yace rawahu ahmad wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito shi wa abu ya'la da imamu abu ya ala bi sanadaini jayidaini da isnadai wanda suke masu kyau guda biyu muhtajjun bihima wanda ana iya kafa hujja da su wa rawahu malikun fil muwatta hakan imam malik ya rawaito a cikin muwatta an yahya bin sa'idin daga yahya dan sa'idin mursalan sai dai ruwa imam malik mursala ce wa akhrajahu an-nasa'i min hadith ibn mas'ud imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi daga ruwayar abdullahi dan mas'ud bi na hauhi da makamancin wannan ruwayar mala ce intaha maganar da aka ɗauko daga at-targhib wa tarhib muktasar nasa ta tike anan wurin to wannan shine karshen wannan fasali ko insha Allah ta'ala sati mai zo zamu tashi al-faslu rabi fasali na hudu alaqatu shaytan bil insi wacce alaka ce take tsakanin mutum da shedan yawwa shine insha Allah ta'ala babin da zamu tashi zamu ji menene alakar ka menene ya hada ka da shedani sannan me asalin abin da yasa yake gaba da kai sannan waɗannan hanyoyi yake dauka wajen halakar da kai wannan irin alwashi da alƙawari yace a gaban Allah madaukakin sarki sannan kuma wannan irin aiki yake a kansa duk zamu zo mu ji su insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله